بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha shida ga ainihin wato watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da ashirin ga watan agas shekara ta dubu biyu da biyar muna karatun littafin ar-risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya gafarta miki idan jama'a ba su manta ba mun zo ƙarshen wannan littafi ɓangare mai muhimmanci daga cikin matsalolin aqida ita ce matsalar mafi alheri a cikin waɗannan al'umman al'umma samu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ɗan gidansu da ainihin tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan matsala mun fara tattauna ta jiya yanzu zan biyo kanta tun daga farko har zuwa ƙarshen littafin domin a ɗauki saƙon da al'imamu ibnu abi zaidun al-qayrawani yake ƙoƙarin ya isar babban malamin aqida da fiqhun malikiyya abu muhammad abdullahi ibnu abi zaidun al-qayrawani yake فأن خير القرون القرن الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mafi alherin zamunna shi ne zamanin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa amanu bihi kuma suka yadda da shi thumma allazina yalunahum sannan shi zamanin da ke biye da waɗannan zamanin na annabi sallallahu alaihi wa sallama thumma allazina yalunahum sannan shi zamanin da ke biye ainihin waɗanda suka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدين المهديين mafi falala daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khalifofi shiryayyu masu shiryawa abubakar summa umaru summa umaru summa usmanu summa aliyun radiyallahu anhum ajma'ina khalifofin nan shiryayyu masu shiryawa sune abubakar ne siddiq الصديق أبو الصديق رضي الله عنهما ثم عمر فننسي عمر الفاروق ثم عثمان فننسي عثمان ذو النورين ثم علي فننسي علي أبو السبطين رضي الله عنهم أجمعين باقي ɗan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ƙara musu yarda waɗannan su ne khulafa'ur rashidina kamar yadda ka ji an jeranto su haka haka suke wajen daraja haka suke wajen mukamin da suka rike na alifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata matsala da kullum mutane suke tambaya a kai ya zo a cikin sahihin hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al-a'imma guda goma sha biyu daga Quraysh waɗannan su ne 'yan shi'a suke hujja da su cewa sun suna da limamai guda goma sha biyu don haka sai su fitar da sayyidina ali akan shi ne imami na farko wanda biyu ya ce wa sayyidina aliyu imami ya rage musu daraja jama'a sayyidina ali ba imam ba ne sayyidina ali khalifa ne khalifa yana sama da imam waɗannan a imma guda goma sha biyu da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zayyana su za su zo ne a ƙarshen duniya na farkon su shi ne almahadi wanda zai zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan duniyan nan ta rage saura kwana ɗaya tak sai Allah ya miƙa wannan kwana ɗaya sai ta yi tsawo sai ya tayar da wani ɗa daga cikin salsalata haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yake sunan su zai daidai da sunana sunan baban su zai daidai da sunan babana ma'ana almahadi zai zama muhammad ibn abdullahi ko muhammad ibn ko ahmad ibn abdullahi ko ɗaya daga cikin sunayen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka tabbata a qur'ani da ingantacciyar sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam aiki sai ma'aiki yake in ya zo zai gyara ainihin duniyar nan a lokacin duniya za ta rikice to bayan mahadi ya zo za a samu imami na biyu a bayan shi imami na uku har imami na goma sha biyu waɗannan zamanin su ne za su samu a'imma guda goma sha biyu idan limamin ƙarshe ya ƙare wanda yake falfala ce cikin falfalan mahadi jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ƙuraishawa ne baki ɗayansu to daga nan duniya ta rikice har abada ba za ta sake gyaruwa ba waɗannan su ne limamai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi in har mutum ya yarda da wannan hadisin a cikin bukhari akan cewa annabi ya ce al'a'immatu isna hasara min ƙuraishin limamai goma sha biyu daga ƙuraishawa za su zo to ma'anar kuma hadisin ke nan karanta littafin fatihul bari ka karanta sharhin wannan hadisi jama'a mun gane na daga cikin abin da ya ƙasar da mutanen ƙasashenmu shine yaya ake fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya shige mutane duhu mutum da ya je ya karanta arabic hausa arabic sanskiti ya je arabic digiri shike nan sai zo na ɗaukar qur'ani yana tafsiri saboda mutanen mu sun zama wasu irin gidadawa laisa mutum zai je yi arabiya a haya islami ko a nce ko a digiri ko diploma ko wane ne sai ku zai sai ce mu zai muku tafsiri ba addinin musulunci ya karanta ba ya karanta language ne harshe ya je ya karanta yare ya karanta kaɗai don mutum ya je ya karanta english literature english wane ne english wane ne sai ka zai shi kenan gonan babanka ya cika da goya sai ka ce zai tuɗe shi tunda boko yayi abin da kuke yi kenan ai abin da kuke wa qur'ani kenan mutum ya ji ya karanta larabci ya ji ya ce to akara maka Allah ya mana tafsiri larabci yare ne ko ya karanta shi sai kuma ya karanta addinin musulmi ina fatar kun gane wannan da kyau to wata hanyar za a bi a fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga ciki shine ar-ruju'u ila kutubi qurra komawa zuwa ga littafan malaman da suke sharhin waɗannan littattafan kowane littafi kuma sai ka je ka zauna gaban malamai sun bayyana maka wanne sharhi ake dogaro da shi wanne ne ba a dogaro da shi a bulugul maram kake karantawa shin wani sharhi za a dogara da shi sibul salam ne albadr tamam ne almunir ne wanne ne za a dogara da shi kai dai kawai sai ka je ka so littafi a kasuwa sai ka je ka hijja da shi sai ka zauna malamai sun goga ka a cikin ilimi tukuna sannan sun aminci cewa ka iya ba kai haka siddin shi kenan ta saddara littabrisi kullu muhawwisin balidin tasamma bil fasihil muhaddisi لقد حزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس ya kowane shekani ya yi naɗi kamar bindin akuya wai shi ma ya zama malami ya zama malamin hadisi ya zama malamin fiqhu ya ce akuyan nan ta rame rame wadda hatta kai kodar ta ta fito kowane matsiyaci ma ce zai kaya ta yanzu kujerar ilimi ta yi araha yanzu kowanne mai arabin hausa arabin diploma arabin ɗan shi shi ma ya zama malami kujerar ta yi araha kamar yadda akuyar can ce araha ta rame kowa ya zo da kwandala biyu sai da kamar za a sallama don haka bari ya tsaya saboda mai saboda translation sun yi yawa akwai fasara turanci akwai fasara hausa akwai fasara yarabanci akwai fasara inyamuranci mutum ya je ya gumu ya je karanta fasara hausa abubakar gumi mama dike tiktok wane ne wane ne sai ya yi na ɗiyansu ya kai malamin tafsiri kafin ka yi masallacin ka makance ka ya kai tafsirin wannan malanta ka za ta bayyana ne limamin juma'a ne hudu ba kullum rubuto ta zai yi sai ya manto ta a gida ko da ya zo hannun bari ya gama inna alhamdulillahi yana mazurai sai shafa ya ji ba komai aljihunsu sai naira hamsin to yaya zai yi sai fito ya karanta muku wa zai biya ko ko yaya zai yi ba a nan za a gane malami ba aka gina masallaci a mai dugurin road a kaduna yan ɗariƙa suka taso kowa ya taso kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kowa yana son limanci malai bakar gumi yake a limancin mai sauƙi ne ai yake ga takarda kowa rubuta hudu ba nan da nan malai bakar ya rubuta hudu ba yake to ta alliman ne sai za ka je ka ɗauko mana hudu da shekara ɗari biyu da suka wuce an yi ta a sakka ta zamanin ɗan hodiyo ka zo kana ayyuhan ma kana tari da musamman kake cewa ba mu san ina ka tashi ina ka tsaya ba ba a buƙatar wannan hudu ba ana buƙatar hudu da ne mai rai tunda kai ma rayayye ne amma wannan hudu da matacciya ce tunda mai ita ma ya mutu saboda haka jama'a ku kiyaye waɗannan ƙa'idojin cewa limamai goma sha biyu ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim amma menene ma'anar limamai goma sha biyu su ne na farkon su shi ne almahadi shi ne limamin farko da zai zo ƙarshen duniya manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake zai gyara duniya sa'annan ƴaƴansu su biyo bayan su da jikokinsu su goma sha ɗaya suna ainihin limanci suna shugabancin musulmi suna tabbatar da gyaran da mahaifinsu ya yi idan na ƙarshen su ya ƙare to daga nan duniya ta gama rikicewa amma abin mamaki su ɗan shi'a sai suka juya abin al'imam al-mahadi sai suka mai da shi shine liman na goma sha biyu kuma suka ce yana kan samun ra'a ta iraki a cikin wani shirgar a wani rami baban shi ya ɓoye shi ya yi alghaibatu shuhura ya ɓuya ta kuwa yar ƙarama wadda a lokacin yana ana rubuta mai wasiƙa yana rubuto jawabi sannan da aka zo yi wata ɓuya wadda har yau ba a sake ganin shi ba ita ce alghaibatul kubra to suna nan da motoci a zamun nan da da jakuna da alfadura da ainihin abubuwan haya sai suna shirin duk sanda mahadi ya zo su na maza su karbe shi har ta kai ma sallah ma wasu ba za su tsaya su yi ba saboda kada mahadi ya fito da su karbe shi ba suna nan a samun ra'a a yanzu har sun yi ɗauki ba da ina ba da daɗe wannan ba da da dangin su amerikawa menene ya kawo a ɗauke wannan fahimtar a ina ka samu wannan sharhi wacce fahimta ta taimake ka kai wa hadisin wannan fahimtar sai dina ali ba limani ba ne duk masu cewa aliyu imam ƙarya ne kuna rage aliyu daraja ne aliyu ya fi ƙarfin a ce miki imam aliyu khalifa khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne kamar da Abubakar yake khalifa kamar da Umar yake khalifa kamar da Usman yake khalifa waɗannan da ya yabe su a cikin hadisin Irbad dan Sariya yace musu al-khuraf al-khulafa ar-rashiduna su da kansu shiryayyu ne al-mahdiyuna kuma shiryarwa suke ba su kasarwa ba su taɓa kasarwa ba kuma ba za su kasar ba har duniya ta tashi wannan shine taken da mai gidansu ya ba su صلى الله تعالى عليه وسلم وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول كما ما ليك أهر تأتكي أن بكوني بجتكين صحابة من زن الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر sai da kyakkyawan ambato duk abin da za a faɗi na sahabbai a faɗi alheri ai jiya mun yi kyakkyawan misali wanda ya isi kowa ya gane inda yana da hankali ba dabba bane wal imsaku amma shajara bainahum kuma a kame baki game da abubuwan da suka faru a tsakanin sahabbai wa annahum ahaqqun nasi an yunta masalahum ahsanul makarij kuma su sahabbai su ne mutanen da suka fi cancantar a neman musu kyakkyawar mafita duk inda aka riƙa aka riƙa ka ji abu zai ci mutuncin sahabbai sai ka neman musu kyakkyawan mafita yadda in malaminka in shehinka aka ce ya cinye kuɗi kaza aka ce malaminka ya nemi maka kaza aka ce malaminka ya yi sama da faɗi kaza aka ce malaminka na da muguwa aƙida kaza duk yadda za ka shiga ka fita ka har haɗo irin zantuttukan da za ka bi ka kare shi ba haka kake yi ba ba kyakkyawan mafita kake neman miki ba in ba haka ba yaya za a karfe hudu na la'asar tsakaniyar la'asar ana cikin tamsiri ta jama'a shehi babban shehi baki ɗaya ya shigo cikin masallaci kuma yana cin gurasa da watan azumi a uzu billahi yanzu shehi gandai ne nan da nan sai mai tamsirin neman maza ya tsaya fa don kar mutane hankalinsu ya tashi yaya mu jahilai muna rike da azumi a baki yaya ga babban shehi kuma ya zo da gurasa yana ci sai ce kar ku ga haka fa shehi yanzu ya da shi a makka ya sa ruwa ne a makka ya abin to ya biyo masallacin annabi shi ne haɗu da wani balarabi shi ne ba shi gurasa ne sai ka ce Allah ya akbar ka ji karama ya to ma shi a kan ma ya sa ruwa tukuna yanzu ka ga an neman mai kyakkyawar mafita ne ko dan ka a zargi shehi ko to in har wannan mafita ce to irin ta sahabbai suka cancanta a neman mutu in aka yaɓo wani abu ka yi tunanin ya za ka yi bayani a fitar da su a kare mutuncinsu kamar yadda in aka ce yanzu da kake rayuwa shekarunka ashirin da biyar yanzu sai aka ce a 1979 sanda mahaifinka ke zuwa neman auren mahaifiyarka duk sanda ya je sai ya shiga da ita lungu yana latsa mata nono wannan tarihin duk yadda za ka yi ka gyara shi ka gyara shi in ba zai karyatu ba fa in zai karyatu ka ƙaɗa'an ne za ka ce karya ne in ba zai karyatu ba sai ka san yadda za ka gyara shi ka fiya ya an riga an ba shi ne ko ba gyara ba ne nan an riga an ba shi ne ko kuwa sanin mafariji kake nemo wa mahaifinka ko saboda idan ya ɓata mutuncin mahaifinka mutuncinka zai ɓaci ko ba zai ɓaci ba wallahi in aka ɓata mutuncin sahabbai dole mutuncin mu zai ɓaci mutuncin qur'ani zai ɓaci mutuncin sunna zai ɓaci don haka qur'ani zai da mutunci wurin ɗan shi'a hadisin manzon Allah zai da mutunci wurin ɗan shi'a ba wani abu yake da mutunci don me domin waɗanda suka yi dakon alqur'ani suka kai wa duniya baki ɗaya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shi'a sun yaɗa musu hukuntanci sun ce mutane biyar ne kawai suka tsira da imani ka karanta tijjani a samawi a cikin abin nan sun mahtadaitu don I was guided sannan ka je ka karanta alinti tsari min ashabi wal ali wanda mashhur hasan yi rabbi akan wannan tijjani a samawi saboda haka jama'a wannan kai da komowar da muke yi wallahi kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da alqur'ani da mu kanmu wajibi ne akan mu to malam yake su sahabbai su ne suka fi cancanta daga cikin mutane a neman musu kyakkyawan mafita don kana nema wa babanka kyakkyawan mafita kana nema wa mahaifiyarka kyakkyawan mafita yaran kuma an kaji za a ɓata su kana neman musu kyakkyawan mafita ƙungiyar kuma an kaji za a ɓata su ɗan garin ka kaji za a ɓata su kana neman musu kyakkyawan mafita ba haka ba ne to duk waɗannan mutane ne to sahabbai na mutane ne to daga cikin mutane su suka fi cancantar a neman musu kyakkyawan mafita wa yi zanna bihim ahsanul mazahibi kuma su suka fi cancanta a yi zaton kyakkyawar tafarki tattare da su duk wanda kake tunanin yana tafarkin shiriya duk wanda kake ganin yana tafarkin daidai to ka fi kyautata zaton sahabbai sun fi kowa shiriya saboda yanzu jama'a manyan 'yan bokon da suka karatu a hannun turawa su ganna mai wandon ƙarfe da ganna gwalangon ba a fi ganin su da iya boko fiye da mu sardau na hanyar mutu bai sami diploma ba har sardau ne mutu bai da nce har sardau ne mutu certificate da amma in sardau ne na turanci a gaban ka kai da kake da ba english da kake da wane ne wane ne sai kana rena turancinka a gaban sardauna saboda sardauna ya koya ne a hannun su turawa a hannun su wani a hannun su wani wannan shi ya muhimmantar da certificate ɗin sardauna a idon ka fiye da digirin ka ko diploma to haka waɗannan a hannun manzon Allah suka musulunta manzo Allah ya koya musu karatun Qur'ani manzo Allah ya koya musu hadisi tauhidi aqida yadda ake rayuwa ko da cikin gona suke wurin manzon Allah suke zuwa duk abin da ya shafe su manzon Allah suke kawowa yanzu waɗannan mutanen ba za a fi kautata tunanin hanyar su ta fita kowa ba ba su fi kowa dacewa ba amma kana nan kai zunubi daga cikin zunubai baƙaƙen fata sai ka zo kana zagin mutanen da Allah ya yabi mutanen da Allah ya ba su girmamawa Allah ya fara musu ya ce ya yarda da su sun yarda da su kana jin Allah yana tiyatuwa ne irin yadda ake yanzu Allah zai ce ya yarda da wani ne don yana jin kunyar wani irin wannan karuwancin da 'yan siyasa suke yi a tashi ana yabo na ƙarya kuna jin Allah yana haka ne duk wanda ka ji Allah ya yabe ka haka abin yake fiye da gaskata magana da ke fitowa daga bakinka an kana magana kana shakka cewa magana ka ce in ka fara shakkan magana ka magana ka ce sai ke ka faɗi maganar ka gaskiya ce magana ka ko to in magana ta fito daga bakin Allah ta fi wadda ta fito daga bakin ka gaskiya kasancewa daga gare ka take saboda haka malam shi yake wa ta'atu li a'immatil muslimina sannan wajibi ne a yi biyayya ga shugabannin musulmi min wulati umurihim na daga waɗanda ke rike da al'amuransu sarakuna da makamantansu wajibi ne a yi musu ɗa'a wa ulama'ihim haka wajibi ne a yi da'a ga ainihin malaman musulmi in aka ce wani shine khalifan musulmi wani shine amirul mu'minina wani shine amiru na gari kaza wajibi ne a yi musu biyayya jama'a wannan ana nufin al-imaratul al-imaratul siyasiyya al-islamiyya shugabanci irin shugabanci na mulkin mutane na musulunci da wannan gabar za mu kira zuwa ga duk wani sarki da zai ji wannan magana yanzu da ɗumi-ɗuminta ko ku bayan ta kusa hucewa a kasar kenan cewa ya ji tsoron Allah kai ya sake kiran kansu sarkin gargajiya sarkin gargajiya ma'anar shi sarkin maguzanci to wannan muguwar kalma ce wannan kujerar taka shehu ɗan hodiyo ne ya dasa ta in dai kujera ce a nan Najeriya ta arewa shi ya saka wannan gidan naka shi ya ba da izinin a wannan masallacin a karantar da mutane a ilmantar da mutane a bisa shugabanci na musulunci shehu abdullahi ya zo rubuta muku diya'ul hukkami shi ma lahum wa alaihim min al ahkami kansu muhammadu bello sarkin musulmi ya rubuta usulu siyasa ƙa'idojin da ake bi wajen mulkar mutane waɗannan littattafai ya kamata wata rana a zo a yi lacca a faɗa wa musulmi kimillar abin da littattafan suke ciki ko ba a karanta su dalla dalla ba ka ji wata ƙa'ida ya ake mulkar mutane ya ya kamata shugaba ya zama to duk sai kuka taso sai kuka watsar da waɗannan abubuwa in ba haka ba yanke za a ce kujerar da sarkin musulmi yake a yau kujera ce ta shehu usmani dan kodiyo kujera ce yadda muhammadu bello biyo bayanta kujera ce yadda manya-manyan salihai da bayan allah suka biyo bayanta amma ya ce a girgiza wannan kujera sai a ce wai wannan kujera ta sarkin gargajiya ce wai ya zama sarkin gargajiya yanke za a ce kujerar da sarkin zazzau da ta yake a kanta a yau sai a girgiza ta a nan ƙasar zazzau a ce wannan kujerar ta zama kujerar sarkin gargajiya an zalunci sarkin zazzau da kai sai Allah ya mai hisabi akan haka yanzu za a ce kujerar da Sulaimani yake a kanta a Kano a ce yau a girgiza ta a ce ta zama kujerar sarkin gargajiya ko kuma kujerar Umarin Dallaji a Katsina a ce yau wannan kujera ta zama kujerar gargajiya ku ji tsoron Allah Yakubun Bauchi tun daga Bauchi ya tako a ƙafa ya je koyi karatu a wurin shehu ɗan hodiyo shi kaɗai ne ba da filatani ba cikin almajirin da suka karɓi tuta modibbo adama sai da ya taso tun daga ƙasar adamawa ya je karɓo tuta ya je kafa ta duk akan me suke musulunci waɗannan bayan allah suka yi har yanzu in ka je ba za a nuna maka gona ɗaya a ce gonar yakubun bauchi ba ba za a nuna maka gona ɗaya a ce maka ta modibbo adama ba ba za a nuna maka gona ɗaya ta sulemani na kano ba babu gona ɗaya ta sarki zuzau jatau waɗannan mutanen musulunci suka yi amma ku dawo ku ce ku sarakunan gargajiya ne kun yi lakanta musulunci shi yasa Allah yake karya ku Allah yake haɗa ku da karnuka ɗan boko da ɗan siyasa suke wulaƙanta ku ku je ku ga tsirkucin ƙauyen da aka kai sarkin gandu da kolo ba wuta ba ruwa an saka shi a cikin bala'i me yasa zalika bima asau wa kanu ya tadu wallahi sarakunan kasar Hausa mu ba masu faɗa da ku bane gaskiya muke gaya muku ku bi addinin musulunci Allah zai kare darajar ku babban malami Abubakar Muhammadu Gumi yake idan sarki ya tsaya ma musulunci duk sa'ad da aka zo za a kama shi sai talakawa sun fito za su ba da rayuwarsu yanzu wanda sarki za a zo kamawa an arewa in ba nadiran ba wani talaka ya fito ce zai yi shahada ya yi shahada a kan ne akwai inda aka ce wanda ya shahada a kan gargajiya zai je aljanna wuta aka ce zai je karanta hadisin muslim wanda ya mutu a yakin gargajiya wanda ya mutu a yakin kabilanci wanda ya mutu a yakin kaza ita zai je to ku tsara musulunci ku kare musulunci ku daina tsoron yan boko ku daina tsoron yan siyasa ba su kai darajar ku ba ba su kai kamar ku ba balle ku balle ku balle ku dauka cewa sun fita idan kuka tsaya a wannan musulunci malamai za su tashi su goyi bayan ku duk waɗannan yan boko da yan siyasa sai an kakkaɓe su saboda ba abin da ya haɗa wannan tafarkin da tsarin nan na yan boko karnuka da waɗannan yan siyasa waɗanda suke azzalumai ku innan ku ne shehu ya kafa mana ku ku ne muka sani a sarakunan musulunci mun mu san waɗannan yan boko waɗanda suka gaji gwamna mai wandon ƙarfe ko gwamna mudda ko gwamna galangon ko gwamna ɗan iska ko na iri ba ba abin da muka sani ku muka sani shugabannin musulunci ko kuma sai kuka zo kuka lalace kuka ce ko sarakunan gargajiya ne to sai muka zama mu falasa baka wala sallah kenan mu ba mu yarda da wannan mulki da yan boko suka zo da shi na demokuraɗiyya ba mu kuma muna kyamar wannan tsari da kuka ɗauka na gargajiya to mu ga wasu ka ban mu wannan shi ya rikita arewa sai arewa ta waye gari ba ta da shugabanci bari gaya muku har abada babu wani ɗan siyasa da zai miƙe ko daga kadari yanzu sardauna ya miƙe ko ta sawa kalewa ko aminu kano ko asabar reza ko dambasa yaba ba wanda za a yi mubaya'a ko ɗan siyasa ba za su yi musu mubaya'a ba amma yayin sarki ɗaya ya tashi dagaci ko mai anguwa ko hakimi ya ce la ilaha illallah musulunci ba yaudara duk talakawan arewa za su mara musu baya a yi jihadi an fi ganin darajar duk wani ɗan siyasa duk kalmar da yana yin shiru kallon mayaudari ake musu amma ku ko yaudara kuka da sunan musulunci saboda albarkar musulunci ne kafa ku sai a waje da ku amma sai kuka zo kuka wulaƙanta mu kuka ce ku sarakunan gargajiya ne don haka sarakunan gargajiya ku daina cewa ku sarakunan gargajiya ne ku sarakunan musulunci ne idan sarki ya cika sarkin gargajiya mu ga tsumburbura a majalisar sarkin kano a kawo gunkin tsumburbura a ajiye a majalisar sarkin kano to sai mu fahimci cewa sarkin gargajiya ne amma masallaci muka gani kotu muka gani da alƙali da alƙur'ani da risala da kurɗabi wannan musulunci kenan to ba abin da ya haɗa sarkin kano da gargajiya kenan to sai batta to in ko ba abin da ya haɗa su to sai ya tsaya ya ga menene abdullahi gambi yake a abdullahi gambi ya taso daga sakkwata zai ƙididdir da gambi zai tafi aikin hajji ya biyo ta kano kanawa suka tare shi suka ce ba za ka wuce da sai ka rubuta mana littafin da ya shafe mu mu da sarakunan mu shi ne zai na rubuta musu diya'ul hukkami din shi ma lahum alaihim min al to ya aka watsar da wannan littafi me yasa aka tafi lalube dama da hagu saboda haka sarakuna ku ji tsoron Allah hakimai ku ji tsoron Allah masu anguwanni ku ji tsoron Allah daga te ku ji tsoron Allah ku dawo zuwa ga musulunci ku rabu da gargajiya sannan ku rabu da miyagun malamai shehu bello a cikin usulin siyasa ya ce dole ne duk sarki ya nisanta malaman bid'a ya jawo malaman sunna wannan na daga cikin ka'idar da zai je wajen mulkin su ya albarka ku daina jan malamai masu tsafi ku daina jan bokaye kaga a ce a gidan sarki ga wasu tukwane waɗanda ba a iya faɗa su a gidan sarki ga wani ɗaki da ba a iya shiga a gidan sarki ba a shara ranar laraba wannan magudanci ne wannan kafirci dole a cire waɗannan abubuwan kofar sarki ta zan a buɗe take duk talaka da yake da matsala ya zo ya faɗa sarki ya fito ya karantar da mutane in ba shi da ilimi ya ɗauko malamai su karantar da mutane sarki ya adalci ku je ku binciki kotunan da ke kofar gidanku mutum nawa aka kama aka ɗaure shi ba tare da izini ba mutum ne aka aje shi a rumai a nan kurkukun kofar doka sai ka je ka samu mutum ya shekara ashirin ya tsufa shi kan sun ka tambaye shi ya manta abin da ya aka kawo shi in yasa ba za su bincike akan wannan ba su shehu ɗan fodiyo su abdullahi gandu su muhammadu bello sarkin musulmi su atiku ba fa kawai faɗe suke da sai da suka rubuta ba fa rubuta kawai suke da sai da suka yi a aikata fa babu abin da muke bukata waɗanda waɗannan bayan Allah da su tsaya sun tsara mana ba. Amma duk aka watsar da waɗannan abubuwan, waɗannan turawa sun zo sun janye su, sun ce ‘yan dimokuraɗiyya ne, waɗannan sun ce su ‘yan boko ne, waɗannan ko kuma kun ce ku ‘yan gargajiya ne, to ina magada su Shehu Bello, ina magada ɗan Sodiyo, ina waɗanda za su tsaya kujera Abdullahi Bello. Duk kun ci amana waɗannan waliyan, to shi yasa Allah ya wulaƙanta ko danƙa ko a hannun karnuka yan boko in mutumin da aka ce ɗan boko ko shugabanci ne ya kuma wulakanta duniya da lahira duk mutumin da aka ce irin waɗannan yan demokuraɗiyyar ce yadda suka ce da kai ka gama wulakanta duniya da lahira to yau a ce sarkin gargajiya kansila ya fi su matsayi yau a ce sarkin gargajiya zai fita daga yanki sai ya ji ya nemi izini wurin gwamna ko ciyaman wane ne gwamna wani dan talaka ne za a je a ɗauko wani dan talaka za a ɗauko ya zama ciyaman wani dan talaka za a mai da shi shugaban ƙasa amma ku siyasa ku siyasa ce ne asali qur'ani da hadisi da ijma'in malamai amma duk waɗannan yan boko yan danniya ne duk wanda aka naɗa shi bayan kwanaki sai su ga ya azurta kai ya yi gaba yaya zai kai ka kawo mutane ba zai ba to in kuka dawo kuka kiyaye wannan martaba wallahi tallahi Allah zai mutunta ku amma wallahi in kuka ki kula da wannan ina tabbatar muku da babu wata hanya da za ku bi kuma da girman ku kuma wallahi kaɗan kuka fara gani yan boko sun fara cin mutuncin ku kenan yan demokuraɗiyya kaɗan suka fara muku sun sun rinka ɗaure ku suna sa ana yawo ane muku bulala irin yadda ake wa buri a cikin gari sai mutumin da ya wulaƙanta Allah sai Allah musulmin mu da suka lalace a zangon ka ta mala Abubakar bin Yusuf a je a musu wa'azi aka ɗibo manya manyan malamai na ahli sunna su malam Abba Koki daga Kano sai aka tattara ku je ku nemi ku tsiri wa'azi ku daina iskanci a zangon ka ta ku daina zinace zinace ku daina shan giya ku daina cin alade sun fito da malaman wa'azi sun fito sai wasu yara kawai ma su ma sun ne na malaman wa'azin da wani yaro yake ka ji fa ka je mu za a yi wa'azi mu je mu jin daɗi abba koki ya ji wannan magana babban malami ne na sunna a kan yake ta ji fama shi shi ma bai ma san mamu ne masu wa'azin da saboda bai je wa'azin da shi wai wai na yi to da Allah ya tashi wulakanta musulmin zangon ka ta ai kowa ga yadda ake yi Allah haɗa shi da karnuka baƙaƙen arna masu yarin baki maciya kare da alade da musu suka daka su zalika bima asau wa kanu ya'taduna Allah ya kiyaye malam yake wa tiba'u salafi as-salihi da bin ɗan mazan jiya mutanen kirki wa iktifa'u asarihim da kuma bibiyar gurabun da suka bari wa listighfaru lahum da roƙa musu gafara ku ji wannan jumla malam yake wa tiba'u salafi as-salihi da bin magabata na gari suwaye magabata na gari annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da mutan gidansu da tabi'ai da atba'u tabi'ina wa iktifa'u atharihim da kuma bibiyar gurabunsu duk inda suka taka suka ɗaga ƙafa mu ma mu mai da sawun mu nan a wajen mu'amala a wajen akida a wajen rayuwa a wajen komai in muka biyar da salaf suka yi wallahi sai Allah ya mana albarka jama'a ya ai ai kowa ma yana ganin abin in mutum yanzu ka ga ya je ya yi kasuwanci ya ci riba na ɗaya sai ka tambaye shi irin kasuwancin da da inda ya kai don kai ma ka ci riba ba haka bane waɗannan mutanen sun yi musulunci suka gama da duniya lafiya muka ji Allah ya bi bayan su da shi musu albarka me ya kamata kai kuma ka ce sai ka ce kai ma bari ka lalubi idda suka ji shi ne malam yake to a bi salaf a bi ɗan mazan jiya ɗan mazan jiyan nan suwaye kullum muna fassara ne saboda mutanen an ce ana bin salaf sun kasa gane cewa ake nufi annabi shi ne uban uban salaf kan na sama shi ne kowa kwata kwata sannan sahabban shi sa'annan mutanen gida sa'annan tabi'ai sa'annan atba'u tabi'ina jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan su aka ce a biyar da suka bi suka bauta wa Allah a rinka bibiyar sawun su duk inda suka wuce suka ɗaga ƙasa mu mayar da wannan wurin yaya suka yi sallah ya suka yi aqida ya suka yi jihadi ya suka yi gwagwarmaya ya suka kafa gwamnati ya suka gudanar da rayuwa tsakanin auren su an karanta rayuwar Umar an ji yadda suke ko rayuwar magabata game da zaman iyali sai ka ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma'ana yanzu in kai wanke wanke a gidanka kai shara kai ne babban malami ka wanke kayanka ka goge kaskanci bai same ka ba in ka tambaye ka sai ka ce Annabi ma yana yin haka ya fi ni da shi kuma nake koyi jama'a mun gane wannan da kyau ko amma haka zai aka ce habawa ne kamar ka ka tsaya kana taimakon matarka a gida kana taya ta ayyuka ai ka ji kunya ne na ji kunya mugun aiki ne wanda ya fi ni daraja ya yi haka sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai malam kuma yake wa listighfaru lahum da roƙa musu gafara ko ka taɓa buɗe baki ka yi wa manzon Allah salati da shi da mutanen gidansu ko ka taɓa buɗe baki ka yi tarabbi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah yarda da su ko ka taɓa buɗe baki kawo wa su imamu malik addu'a Allah ya ji kansu imamu malik Allah ya saka musu da alkhairi wannan ita ce ɗabi'ar salafiyya kenan ga ainihin salaf duk wanda ba salafi ba kuwa to babu mamaki ya buɗe baki ya zunguma musu daji zai iya yin ko menene wanda zai ci mutuncinsa kamar maganar da na faɗi jiya yanzu in baki ya san abin da yake faɗi ai galibi bai san ma'anar maganar da ke biya baya ba yanzu mutumin da ya dubi matar ko yake mazinaciya ce wannan mutumin yana so ya ci mutuncin wannan matar ne a hakikanin gaskiya ya taɓa mutuncinka ko bai taɓa mutuncinka ba mutumin da ya dubi babban abokinka ya zinduna miki zagi wai saboda yana girmama ka wannan mutumin yana tunanin zagin ba zai kai gare ka ba ya ai ya kai gare ka domin fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi duk aboki da abokin shi ke kwaikwayo idan har abubakar mugu ne to tabbas wannan halin mugunta kana danganta shi ga annabi kenan haka umar haka usman haka ali idan har kana danganta zina ga aisha tabbas danganta zina ga fiyayyen halitta ta fi tsafta domin azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan yanzu baki ya buɗe baki ya ce matar manzon Allah ta yi zina yanzu kuma ce zinar ba ta bayan manzon Allah ya mutu da manzon Allah yana da rai kuma bayan wai ta yi zinar manzon Allah ya dawo da ita ya ci gaba da zama da ita amma wanda irin addini ne wannan wanda irin addini ne wannan an ci mutuncin manzon Allah duk inda ake cin mutunci an yi manzon Allah wulaƙanci an yi musu terere da fallasa wallahi da aka danganta zina da matai an ci mutuncin manzon Allah da aka dubi manya-manyan abokansu aka ce waɗannan ‘yan damfara ne aka ce waɗannan azzalumai ne aka ce duk wata giya ko zina ko kisan kai da aka yi a musulunci alhaki na wuyan abubakar da umar an yi wa manzon Allah wulaƙanci ba a mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yake wa tarkul mira'i wal jidal fi dini da kuma barin gaddama da jayayya a cikin addini gaddama da jayayya a cikin addini ba ta da kyau in ka faɗa wa mutum ya ci ya nemi a jayayya sai ka rabu da shi in kai mutum bayani bayani gamsashe ya nemi ya mai da abu jayayya da ɗauki ba daɗi sai ka rabu da shi wajibi ne a bar jayayya a bar mujadala a bar ɗauki ba daɗi a cikin addinin musulunci in ba haka ba kafin lokaci kaɗan za ku kasa kasa da addini ka faɗi iyakar abin da ka sani wani ya ce bai fahimta ba sai kai mai bayani wani ya ce bai yarda ba sai ka ƙara mai bayani sai duk da haka sai ka ga ya fara ɗauko hanyar jayayya to a yanzu kuma sai ka rabu da shi don ba wata hanya da za ka bi ka gamsar da shi jayayya siffa ce ta malaman yahudawa jayayya siffa ce a musulunci ta malaman bid'a da waɗanda suke masu son zuciya in ba haka ba addinin musulunci ne zai sa a yi jayayya a ciki bayan ga qur'ani ga sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ahmad da Muslim yake taraktukum ala mahajjatin bayda'a lailaha kan lailaha kan hariha na bakku akan wata fara hanya garanta da ranar ta duk ne haske ne tsotsar to kuma sai wani yaje ya kawo jayayya me ya kawo jayayya a ciki to malam yake ce a bar jayayya jayayya ba ta daga cikin siffar salaf don haka jayayya ba ta daga cikin siffar salafiya kun faɗa kun yi sharhi kun yi bayani bayan shekara goma sai wani ya dawo da matsalar ta zama matsalar jayayya ai an wuce wannan kuma jama'a mun gane wannan da kyau ko wa tarku kullu ma ahdathahu al-muhdithuna da kuma barin duk abin da wasu masu kirkiro bid'a suka kirkiro wajibi ne a bar bid'a jama'a jama'ar musulmi wannan gaba ita ce karshen gaba ta ainihin wannan aqida wadda babban malami al-imam ibn abi zaid al-qayrawani Allah ya gafarta miki ya ainihin rubuta a cikin wannan littafi nashi ar-risala bayan dogayen sharhohi da muka yi a can baya da matsaloli da muka tattauna ɗaya bayan ɗaya waɗannan matsalolin da muka tattauna a yau suna farfasuwa zuwa ga waɗannan gaɓoɓi don haka nake fatan jama'a su saurara domin mai yiwuwa daga yau karatun mukaddima wannan littafi ta ƙare sai ranar da aka zo kuma za a ci gaba da karatun cikin wannan littafi insha Allah ta'ala gaɓar farko ka sani da cewa waɗannan maganganun da ibnu abi zaidin yayi sun hukunta cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa daraja a cikin wannan al'ummar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta biyu daga cikin sahabban mafi daraja shine khulafa'ur rashidina daga cikin khulafa'ur rashidina mafi daraja shine Abubakar da Umar dan a cikin hadisi manzo Allah yake matsayin Abubakar da Umar a musulunci kamar matsayin ido ne da kunne da kai dukkan da aka ce ba ido ba kunne ina ma'ana sun mambuku mun kenan to in aka ce ba abubakar ba umar a musulunci al'amari zai rikice wa musulunci yanzu allah yake matsayin su kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to matsayin abubakar da umar abubakar kuma yana sama da umar in aka gama su a tsakanin su sa'annan in ka sake tahowa tsakanin usmanu da aliyu tabbas usmanu shi ke sama da ainihin aliyu allah ya kara musu yarda sa'annan malami a cikin wannan bayanin nashi yana hukunta cewa sahabban manzon Allah dukkan su adilai ne mutanen kirki ba mu muka ce sahabbai adilai bane ba mu ne muka ce mutanen kirki ba Allah ne yake mu yanzu mun zama ɗan amsin shata ne game da abin da Allah da manzon Allah suka ce jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan malam ya tabbatar da a kama baki game da duk abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda babban malami al'imam al-qadi abubakar ibn al-arabi a cikin littafin su mai suna al-hawasin min al-qawasin fi tahqiqi mawqifi sahaba ba'da wafatin rasul sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane tun da har Allah ya kiyaye takubban mu daga taɓa jinin to mu kiyaye harshen mu daga cin mutunci tun da ba ka zamanin ne ya da kana zamanin za ka kasa wani sahabi ka ga ka kasa sahabi ka shiga uku to Allah ya kiyaye takobinka daga taɓa jinin wani sahabi to yanzu kai kuma ka kiyaye harshenka daga cin mutuncin wani sahabi jama'a mun gane wannan da kyau ko idan mu kawo bayanan malamai akan wannan insha Allah ta'ala sannan wannan gaba ta hukunta cewa a yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magabatan wannan al'umma da kuma yin addu'a da roƙon gafara ainihin gare su sannan wannan gaba ta hukunta cewa bin na gaba bin Allah in har shi na gaban ya bi Allah. A ce mu ba kawari jawa ba ne masu tawaye da shugabanni, amma shugabannin su tabbatar da cewa su kuma shugabanci suke yi. Shugabannin su tabbatar da shugabanci suke yi. Yanzu ina shugabannin su da kuka zaɓa 'yan siyasa. Ɗan majalisar dokoki na tarayya sun je sun tare a Abuja, da sanatoci sun tare a Abuja, ɗan majalisar jiha sun tare a jihohinku da cibiyoyin jihohi. Ba ku sake ganin su. Ina siyanoninku, ina kansilolinku, duk kunnen su kun rasa. Sai zaɓe ya zo sannan ba su sake dawowa. Idan za su zo wurin ɗan izala sai su da ƙagaggen wando da ainihin rawani sun jefa wuce su baya. In za su je wurin ɗan ɗariƙa su samo carbi mai wuciyoyi kunne da kunne. In za su tafi wurin ɗan shi'a su tafi suna kabbara. In za su je wurin kiristoci su ce su duk addini ɗaya ne a wurin. Saboda su karuwai ne. Su munafukai ne. Karuwa ba ta da alƙibla. Duk wanda ya zo tana da kalmar da za ta gaya mai yanzu a duniya babu kamar shi. To abin da suke kenan yanzu ina suke. ku zo su ji kukan da kuke ciki wahalar da kuke ciki yunwa fatara talauci su kuma suna can kuɗi sun yi musu yawa har sun rasa yadda za su yi sai ka je ka ga matar kansila ko matar ciyaman ko matar gwamna ko minista ko shugaban ƙasa ta rasa yadda za ta yi da kuɗi sai ta sa a siyo mata gadajen jarirai sai a siyo mata manya-manyan ƴar bebi ko ta bi ta gyara su ke musu shimfiɗa ta fesa musu turare wai yanzu ita ba ta sha'awar bebi mai kashi mai tumbuɗi yanzu automatic baby take nema systematic one smart one wadda ba ta amai ba ta kashi ba ta tumbuɗi saboda kuɗi ya musu yawa kuɗin ku ne dukiyar ku kuna nan kuna jin yunwa ɗayanku ba sa iya zuwa makaranta in kuka zaɓe su to amma da yake zukatanku sun mutu da suka yi ba duka za a yi ba ba zagi za a yi ba ba jifa za a yi ba amma duk wanda ya zo sai a ce abin da muke so zauna ka lissafa mana abin da kai mana za mu zaɓe ka ne based on abin da kai mana don da mun zaɓe ka ne saboda muna tsammanin za ka yi to yanzu ka je ba ka yi ba yanzu 2007 ta zo kana so menene ka yi lissafa in ya lissafa an ga abubuwan da ya gaskiya ne amma a'a ya je suka ya buɗe ɗakin koyar da kwamfuta ya je wuri kaza ya taimaki mai sai da acca ya taimaki mai sai da ƙarya a cikin sabon garin zaria ina suke ina waɗannan suke to amma da yake talakawa su kansu zuciyarsu ta mutu in ka kiraye su ga yadda za a haɗa kai a yi kaza da daddare sai su rinƙa lallaɓawa wani a bashi naira arba'in wani a bashi naira sittin wani a sai mai burodi shi kenan ka ci kai kashi kai fisa gobe kuma ka zo kana kumburi kana cewa kai an zalunce ka kai aka ce ka zo ka ba da goyon baya irin mu ɗan gwagwarmaya su bi su ƙato muku ɗanki amma kun ci kun gagara fahimtar wannan saboda haka yaushe za ku fita daga cikin wannan ƙuncin kuna cikin wahala inda su shugabanni ne su nuna muku shugabanci mana ya imama anan muna da liman anan a tada ikamar sallah azhar da mu gan ba lasar da mu gan ba juma'a da mu gan ba idi da mu gan ba arafa da mu gan ba kuma sai mu gan a kan bijin yana cewa shine limamin musiya liman ke rawani ne ko ka aikin sallah ne aikin sallah ne da ka zo kai ba ka ce kai ne kansila na constituency kaza ka ce kai ne chairman na wuri kaza ka ce kai ne gwamna na wuri kaza ba a ga an kawa ba a ga aikin ka ba kuma gobe ka dawo ka ce a zaɓe ka saboda haka talakawa ku gane wannan shine kamfen ɗin da za ku rinka shiga lungu lungu kuma yanzu talakawa su shirya 2007 za a yi bore boren da ba duka ba zagi duk wanda ya zo sai a zaunar da shi ya takarda rubuta mana abin da kai na alheri rubuta mana what were your achievements what are your achievements menene alherin da ka kawo mana a talakawa suna zuwa gidana gidana a sabar lahadi suna ba su naira ɗari biyu da raba 40-40 40-40 banza da wasu ina talakawan da suka ci ina alamar kibar da suka shi naira arba'in arba'in ko jama'a dole ne a tsaya a dubi waɗannan abubuwa in iska ne suke duka in iska ne suke zagi in iska suke jifa ko a shari'a zama za a ba kan ilimi duk wanda ya zo mana zai yi ta zarce ko zai yi ta miƙe ko yaya zai yi za mu zaunar da shi nan masallacin mu muke a anan masallacin mun sha zagi mun shi shari mun duk komai an yi mana saboda mun zaɓe ka saboda mun ce sai kai to yanzu ga farar takarda wane matso kusa ku ne yan boko ya rubuta abubuwan da ya mu kuma da ba yan boko ba ko mun sa tabaran hangen nesa ko ba mu sa ba muna son a nuna mana abin da ya mu gani amma kai kun mai da mutane jakuna talakawanka suna cikin wahala ku je ku ji matsatsin da suke ciki ma wai sai sai kana magana da mai mulki wai sai ce wai ai suna zuwa gidana duk weekend waɗannan da ke zuwa gidanka kusalatul kauni ne lalatattu cikin al'umma ne waɗanda zukatansu sun mutu kuma ba su kai ɗaya bisa ɗari ba ka shigo ka shigo tsakiyar mutiya ko cikaji ko dogon bauchi ko dogara ko tudun wada ka zauna a nan gidanka yake ka ji me suke yi wa mahali suke ciki menene ka je ka kare musu abin da ya dame su amma yanzu kowa ya dage yana nuna gina makekin gida yana nuna siyan shaguna yana nuna siyan motoci yana nuna siyan kaza yana siyan kaza da kuɗaɗen ku kuma kuma wai an yi magana wai sai a ce wai ai ana yin aiki aikin nan zikiri ne jama'a balle kace kai karfe ukun dare muna bacci zikiri ne zikiri ne za ka karfe ukun dare kafin karfe hudu ka tashi kace kai zikiri ba yadda za mu iya kare ta dole mu yadda to amma aiki ka gina kaza ka yi titi kaza ka yi kalbata kaza ka ɗauki nauyin yara kaza ku je ku ga yadda suke gyara a kudu saboda mai saboda ɗan kudu suna da irin wannan ɗabi'ar in ba ka zaɓe su ba in ka sake dawowa sai a ce da ka zo a zaɓe ka mai kake so a yi me kai yanzu nan mutanen sabon garin zaria waye ya taɓa ganin sanatan ku sanatan ku ya taɓa zuwa wurin kun ma san waye sanatan ku tukuna kun taɓa ganin sanatan ku? To wani irin mulki ne wannan? Mutanen da ba su zauna cikin ku ba, ba sa zuwa cikin ku, suna jin mai dame ku, mutanen da ko ofisoshi ba su da su a wuraren ku? To waɗannan ne a gabani? Sai yi magana wasu ce wai ana faɗa da a gabani? Me ya kwalifayin ɗinka ka zama shugaba don ka murɗa ƙuri'a? shi ne ya baka qualification ka zama ko ko dan ka gama secondary ko dan ka gama diploma ko dan kana da degree ko dan kana da master ko dan kana da PhD wannan shi yake qualify mutum ya zama shugaba idan wannan yake qualify mutum ya zama shugaba a irin wannan kasar Allah wadaran wannan tsari a ce takarda in dai kana da takarda ta cancantar da kai ba wai halin ka za a duba ba hali ya kamata a duba ku talaka ku shirya wannan shi ne motion ɗinmu wannan shi ne kamfen ɗinmu 2007 kowa ya wasa wukan shi 2007 za ka zo ka yi talaka yayau za mu ga wanda ya fi wani yayau kai zallan ɗan boko ne ba abin da ka sani sai karatun boko wai za ka yi mutane yayau yanzu ka shiga abuja yanzu ka je kaduna da ƙauye da gidaje da kai muna zuwa abuja tun ba da hanyar da za a shiga abuja sai an bi ta ƙauye kaza an bi ta ƙauye kaza kwanan nan sai ka je abuja sai ka zan antiri ya kana ganin kanka ya yayi za ka damfari mutane za ka cuci mutane yau sai ka je abuja me ka sani abuja ina ka sani abuja yau duk daga cikin su wanda aka ce efcc ta haska shi sai gaban su ya faɗi amma wallahi in kana da gaskiya ko mala'ika aka ce ya fito duniya ya haska ka dan me gaban ka zai faɗi ba da gaskiya ne kaji kana kana jin tsoro iya shi ka hakka ka da ne shi kenan sai a ce malamai a tafi maka a je a yi tawafi a sauke qur'ani a roki Allah Allah ya rufe asiri Allah ba zai rufe asiri ba kai yaro an kona takarda an yi kaza an yi kaza bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna ranar kiyama sai an fito sai kana cewa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sai da haka in kuna so mu rinka muku addu'a in kuna so mu daina campaign against you mu daina faɗa da ku a cikin talakawa Allah sai kun kyautata wa talakawa sai kun daina cutar talakawa sai kun dawo kun yi adalci sai kun dawo kun jamutsu da su amma sai ka je kana hira da su sai a ce karabi da talaka talakan ma'aikaci ne talakan ma'aikaci ne Allah ya kiyaye. wannan kenan jama'a da karatun risala matsalolin nan da mai risala ya tattauna ta ne da na faɗi matsaloli ne masu matuƙar muhimmanci kwarai da gaske amma zan biyo su ɗai ɗai ɗai ɗai insha Allah ta'ala kaɗan daga ayoyin da ke tabbatar da falalar sahabbai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zantukan su sahabbai din ji inda Allah yake cewa Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه yake Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam waɗannan da suke tare da shi suke musulunci suna da tsanani da kafirai ba sa sauƙaƙa wa kafirai amma kuma suna da tausayawa a tsakanin su isu musulmi tarahum ruk'an sujjadan za ka ga suna yawan ruku'u da sujuda suna sallah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman kalala da yarda Allah shi ma hun fi wujuhihim min asar sujudi alamar da ke fuskokin su ita ce alamar ainihin wato wurin sujuda ita ga goshinan su har suna kankare kuwa ana goshi yana tabo saboda ne saboda sujuda sai Allah madaukakin sarki yake zalika masaluhum fi tawrati wannan shine kwatancen da Allah ya siffanta su a cikin at-taura da masalihin sun injili har yau wannan shi ne kwatancensu a cikin injila in kana so ka gane su ma'ana wannan zalika masalihin su taurat wannan shi ne kwatanta su da Allah a cikin ainihin attaura wa masalihin sun injili amma yadda Allah ya kwatanta su mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin injila kazar in ce kamar shuka ce akhraja sata'ahu wadda ta fitar da isanta fastaghlaza sai ya kauri shi ikin fastawa ya daidaitu ya kama ƙasa ala su tsiri a kan wannan ike na shi ya ujibu zira'a dukkan manoma in suka zo suka wuce abin yana ba su sha'awa Allah ya yi wa sahabban annaba haka ne yanzu in ka ɗauko kwatancen da aka gama na shuka sai ka ba da kwatancen akan sahabbai wai sun taso ne ga sunan ya tafafafu humun nasu kamar ma mutane sa duke wato in aka shuka dawa sai ga ta fitar da ɗan wani yayi ɗan wani ganye ɗan filili ya ɗaɗo in ka sa ba sai ka daƙile shi ba ba shi kenan ba haka sahabbai suka taso kowa yana rena su waɗannan menene kwana biyu za su bari za a gama da su kaga suna nan suna nan sai suka yi ƙarfi suka yi ƙarfi me yasa Allah ya yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai yake li yaziza bihim al-kuffar dan ya bayar kafirai haushi da wannan abin da ya mutu dan kafirai su ji haushi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم daga cikin sahabban nan wanda duk ya yarda da Allah kuma ya aiki na gari Allah ya yi musu alƙawarin maghfiratan gafara wa ajran azima da kuma lada babba yanzu wannan daraja ga sahabbai ke ko ba ga sahabbai ba akwai wani da ya isa yanzu a shigar da shi nan ko da da li'irabi akwai wani wanda ya arabic hausa da zai iya saka wani nan saboda ya iya li'irabi babu ko shi da yake ne kai baka isa ba ko shi sa'i yayi shi da yake ranar ki ta fito kai ta haske ki sa'i ai ki sa'i ya ya lallasa shi da yake a cikin nahau ki sa'i ya dandaka nahau ki sa'i wannan wa amma aliyan fal ki sa'i kaza kaza kaza qari'i na qur'ani din ai wajen larabci ya dama shi da yake ya sani amma shi hira ce Allah ya baiwa turai to ko ka kai kifa'i a qur'ani da larabci baka isa ka shigar da shehin ka yake samu daraja a cikin wannan ayar da sahabbai ne kadai Allah yake والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار waɗanda suka shiga musulunci da ɗumi-ɗuminsu na farkon nan da waɗanda suka taimaka wa manzon Allah da sahabbai lansara mutanen Madina wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayan su da kyawawan halaye رضي الله عنهم الله يرضى ورضوا عنه كما سوما سن يرضى الله فكرم تفسيري أتكن تفسيري الدر المنصور في التفسير بالمعصور سيدي يكي أترقشن وانا آية دعواك والله تالله بالله الذي لا إله إلا هو ran uwan dan musulmi kenan in ji bahaushe ko to ran uwan musulmin ma ce ba dan musulmin ba kawai ba za ka yi wannan irin rantsuwar ka ce duk sahabbai suna aljanna yake ba kai kuskure ba ko misali zarrafi domin duk wani sahabi ɗayan biyun nan ne in ba sabisi daga cikin almuhajiru na ba to yana daga cikin al'ansar in ba muhajiri ba ansari to Allah ya karkata shi yake ya yarda da su sun yarda da su kuma ya yi musu tattalin aljannatai wahab ko وأعد لهم جنات الله يمسك تتلين الجنتين تجري من تحتها الأنهار قرمون في قدانا أقرقش وضمن الجنتين خالدين فيها أبدا إن تنسج الجنتين ذات الدوام حر أبدا ذلك الفوز العظيم ومن فيه بالدير أبو الله دامهما جماعة من قام هنا تنينين ديوبا ينسى حبيب كيف تعواني إن باطلتي ينسيبا da Allah yake wallazina taba'uhum bi ihsanin su sahabbai yanzu da a ce wa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin bi ihsanin ba ku kiyaye wannan amma ko da zaka je bayan su sai aka ce bi ihsanin dan kai zato ake za ka yi nagarta su ka tabbas nagarta halin su ce don haka ba a sharɗanta ba wanda biyu ya biyo bayan sahabbai da kyautatawa kamar yadda su ma ne suka yi kyautatawar suka yi to radiyallahu anhu maradu anhu an biya kanta yanzu da dilalatu wannan jimlar in ka bi tafarkin sahabbai kana biyayya zuwa gare su kenan da ne da kyautatawa don su kyautatawa su kai sannan Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minai sa'ad da suke maka mubaya'a karkashin bishiya dan Allah waɗannan da suke mubaya'a a karkashin bishiya wannan shajaratul ridwan lokacin sulhun hudaybiya don Allah waɗannan mutanen tabi'ai ne ko a tabi'ai tabi'i ne himmai ne ko ko muridai ne sahabban manzon Allah ne wannan shi ne sunansa a musulunci Allah maɗaukakin sarki yake ya yarda da su fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu saboda sun tsorata an taho umara sai annabi yake kowa ya kawo hannun shi ya zo ya mu baya a ya aje a yaki a yi jihadi saboda an zo da labari cewa an kashe sayyidina usman sayyidina usman kuma ya tafi ya wakilci annabi ne sallallahu alaihi wasallam to tunda an kashe shi a zo a mai da abin yaki to bayan da yake da kurin yaki sai zukatan su suka rauraya to Allah yake Allah ya san abin da ke cikin zukatan su fa anzala sakinata alaihi sai Allah ya saukar musu da natsuwa wa asabahum sannan bayan wannan natsuwar Allah madaukakin sarki ya biya su lada fatahan qariba da wani buɗi kusa da wannan zuwa yakin sulhun hudaybiya an je an yi yakin sulhun hudaybiya an dawo ba da daɗewa ba an yi sulhun hudaybiya an dawo ba da daɗewa ba Allah ya biya su kuma suka je suka ci maka da yaƙi shine fatahan qariba din Allah ya buɗe musu maka kusa da wannan abin da suke mutanen da suka shiga garin cikin tsoro ana wulakanta su suka fito da gudun hijira sai ga su yau sun shiga su suke da izza suke da kakewa Allah ya biya musu bukatu sannan Allah madaukakin sarki yake la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ai daga cikin ku sahabbai ma wanda bi ya ciyar da dukiyar shi kafin a ci makka da yaki kuma yayi yaki kafin a ci makka da yaki darajar shi ba ta daidai da wanda ya zo ya musulunta ya jihadi ya kasa kuɗin shi bayan an ci maka da yaƙi ba darajar ba ta ɗaya isu isu na fa jama'a kun ji fa jama'a Khalid bin Walid fa ya buɗe baki ya zagi Abdurrahman bin Auf manzo Allah yake la tasubbu ashabi kar ku zaga min sahabbaina kamar ka ce Khalid ma ba sahabi bane wannan ita ce hujjar Khomeini Khomeini yake ya Khalid bin Walid ba sahabi bane saboda ba ta annabi yake la ta subbu a sahabi to amma akan waye faɗi wannan magana akan Abdurrahman bin Auf to amma shi ma Abdurrahman dan Auf din kuma Khomeini bai yarda sahabi bane ka ji ni dan ka ji tuka da warwara la ta subbu a sahabi annabi yake karku zaga min sahabbai na yanzu Khalid bin Walid da ya musulunta daga baya ma jama'a bai kai kuma darajar sa abin nan bai kai daraja irin su Abdurrahman bin Auf wanda ya musulunta ya yaƙi ya ba da dukiyar shi kafin a ci Makka da yaƙi ya fi daraja fiye da wanda ya musulunta daga bayan an ci Makka da yaƙi isu isu ma wani ya fi wani daraja balle kai kutal karan mota malam na baya wanda sai Allah ya ga dama ma zai maka rahama ba inda aka ambace ka ko danginka a Qur'ani Allah ya ce ula'ika a'zamu darajatin ai waɗancan mutanen da suka musulunta da farko-farkon nan suka yi yaƙi suka kashe kuɗi sun fi girman daraja minan lazina an faƙo fiye da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'ad bayan yaƙin makka wa ƙatalu suka yi yaƙi bayan bayan an ci maka da yaƙi ba su kai daraja waɗancan ba amma saboda Allah ya kwantar da kowa hankali sai ya ce wa kullum wa adallahu alhusna amma kowannen su fa Allah ya yi alƙawarin aljanna yanzu dan Allah cikin kungiyoyinku na gaske na Kaduna akwai inda Allah ya ce kullum wa aballahi rusula a cikin ƴan tawayen ku ko ƴan shi'a da waɗanda suke tare da malam da waɗanda suke tsalle sun je sun yi karatu sun zama hujjatul islami akwai waɗanda Allah ya ce kullum wa aballahi rusula a cikin ƴan ɗariƙa da waɗanda suka yarda da shehi da waɗanda ba su yarda da shehi ba akwai waɗanda Allah ya ce wa kullum ya raba su biyu ya ce amma dukkan biyun Allah ya musu gafara babu da suwa ake da sahabbai yasa duk wanda yake so tashi aljanna ta gyaru sai ya yarda da aljanna sahabbai gaskiya ce wallahi in ba haka ba sai dai ji jita jita ana shiga aljanna jita jita zai ji wallahi Allah ya kiyaye wallahi bima ta'maluna khabir Allah yana sanar da duk abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki ya sake cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu lalle waɗanda suka yarda da Allah suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim suka yi jihadi da kawunansu fi sabilillahi wajen da hanyar Allah wallazina awaw wa nasaru yanzu yankan bangaren aya an faɗi mutanen Makka kenan waɗanda suka musulunta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sai ce wallazina awaw wa nasaru waɗanda suka tarbi manzon Allah da sahabbai suka taimake su ula'ika ba'duhum awliya'u ba'd waɗannan tawaga sashin su suna nuna kauna ga sashi Salman al-Faris yana daga cikin muhajiruna Abu Darda yana daga cikin al-Ansari kaji yadda suke nuna so da ƙaunar juna annabi ya haɗa isra'i tsakaninsu ya haɗa ɗan uwantaka tsakaninsu to suna ƙaunar junansu da salmanu ya daɗe da ziyarci abu dardaɗi ba ranar da ya je kai musu ziyara saboda ƙauna da tsoron allah kwana suka yi suna runguma juna suna kuka jama'a mun gane wannan da kyau a cikin ƙungiyoyin ku akwai waɗanda suke mawadda da haka da ku yan shi'a da ku yan izalin da ku yan ɗariƙun dukan ku kowace ƙungiya ta bindiga ta rage biyu a najeriya akalla kenan akwai ɗaya ɓangaren da ke ƙaunar ɗaya haka to sahabbai ansar suna ƙaunar muhajirai muhajirai suna ƙaunar ansar to in har kuna so Allah ya yarda da ku in da gaske ne a cikin ƙungiyar ta ku ku haɗa kai ku bi tsarin da sahabban suka bi nan amma iku iku kun kasa haɗa kanku ba wata ƙungiya da bata gare a Najeriya ba kuma duk wata ƙungiya ta kira sunan ƴar uwarta a gabanta sai ran ta ita ya baki ba ta kauna ɗayar kuma shekaru goma da suka wuce tare su amma kuma yanzu ba ta kauna junan Allah yake lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim talakawa waɗanda suka yi hijira aka kore su daga gidajensu aka kwace musu dukiyarsu ba don komai ba sai don yadda na fadilan min Allah falalar Allah kaɗai suke nema shi yasa aka yi musu wannan wulaƙanci wa na yarda Allah kaɗai suke nema shi yasa aka ainihin wulaƙanta su wa yansuruna Allah wa rasulahu wasu suna taimakon Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ulaika humus sadiquna Allah yake waɗannan shine masu gaskiya wallazina tabawwa'u ad-dara kun ji anan ma an faɗi zuwa kenan an faɗi mutanen Makka waɗannan talakawa aka kore su aka wulaƙanta su suka gudo bilal har ya zo madina zazzaɓi yake saboda ba ma ya son ya bar makka manzon Allah har ya daina kallon makka ya daina ganin makka cewa yake in nake la ahabbul biladi ilai na fi son fiye da kowane gari amma ba yadda zan yi jama'a garin sun ce ba su in garin aka zalunce su aka kore su min diyarihim wa amwalihim abdurrahman bin auf dan kirani ne ƙauyen makka ne garin su ƙauyen makka zuwa ya kirani ya zo ya gida ya kuɗi da ya tashi ce zai hijira sai suka ce ƙarya kake yadda ka zo ɗan kirani haka za ka fita ɗan kirani suka ce arzikin da zamu maka kawai ka samu raƙumi ka hau ka rika kwari da baka amma duk dukiyar da ka samu da ka zo da ita ban nan ka same ta ya ce imani fa suka ce wannan kan na ruwan da shi ya ce ai na ci ba ya kaso imani su ya taho madina manzo Allah yana ganin su yake ka ci ba ka bar musu dukiya ka taho da imani yanzu aka haɗa shi ɗan uwantaka da wani ansari mutumin madina aka ba shi gida yake Allah ya sa albarka aka ba shi mata aure yake ya gode jali rumfar kasuwa yake baya bukata abin da yake so shi manja ne sana'a shi da man gyaɗa a kai shi kasuwar yan manja da man gyaɗa ya je sai gora guda ko buta guda ya samu kwalabe yan kutun buka yana turawa kafin shekaru abraman kuɗi sun sake dawowa 1990 yau shekara goma sha biyar da ta wuce na zauna na kirga dukiyar da abraman ya bari ɗaya bisa takwas da aka raba wa matansu guda hudu a 1990 sai da na samu kowace mace ɗaya ta gaji miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari biyar a kuɗin najeriya tun 1990 ba kuma in ka haɗa miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari biyar ko hudu shi ne ɗaya bisa takwas na tsabar kuɗi ba a magana gidaje da gonaki da dabbobi abdurrahman bin aukin kenan kuma dukiya halal manzon Allah ya yarda da ita ba kaima kaima ba ciyaciya ba kona takarda da yagawa ba tsoron EFCC ko ICCC ko WCCCCC wato ce babu tsoron kowa jama'a manzon Allah ya yarda da dukiyar ta halal to waye yace ba za a iya fara dukiya halal ba yanzu amma bakin talauci in ya maka kat da ka ga mutum da dubu goma sai ka ce wallahi haram ce kai da kai kai talaka ne ga su Abdurrahman tun shekaru dubu ɗaya da wani abu sun zama biloniyar Allah ya taimake mu saboda haka kun ji jama'a Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan mutanen waɗannan mutanen waɗannan su ne masu gaskiya sai ya ce wallazina tabawwa uddara duk wani yabo da Allah ya yi wa mutanen Madina a cikin alkur'ani ba wanda ke min daɗi irin wannan wato wani kwatance ne Allah ya yi masa game da mutanen Madina yake wallazina tabawwa uddara waɗanda suka zauni ƙasar madina ƙasar madina ta fice ko kuma yake wal imana hakanan imani ma nasu yanzu akwai wanda ke shakka cewa kano ba garin kanawa ba ce akwai wanda ke shakkar zazzau ba ƙasar zage zage ba ce to ba wanda ke shakkar madina ba garin ansar ba ce ko to yadda garin yake nasu sai kuma Allah yake wal imani haka imani ma nasu ne sai hadisi ya zo cikin sahihu muslim ya fassara manzo Allah yake karshen duniya imani zai tattaro daga ko ina sai ya dawo madina sai ya taru wuri ɗaya kamar yadda macijiya take wa raminta imani ma nasu yadda madina take tashi haka imani nasu bi wallazina tabawwa uddara waɗanda suka zauni ƙasar madina ta fice ƙasar wal imana haka ne imanin ma nasu ne min tablihim yuhibbuna man hajara ilayhi tun tun tun tun tun kafin a yi hijira a tahoci dama muminai ne kafin mutanen makka su gama yadda da manzon Allah su mutanen madina roƙon arziki ma suke manzon Allah ya bayar gare su wa'azi ba sa barin su wa'azi sun kulle masallacin abubakar sun koruwa ne sun kashe ne an takura annabi sai lokacin aikin hajji in ya zo yana wa'azin sai kayan shi ma yana bin yana cewa ƙarya yake sa ruwan ubansu ne ni ban yadda ba yanzu kuka yadda matar shi tana bi gida tana kamfen house to house kada ku yadda dan mu ne mu ma mun gane abin duk ƙarya ne haka fa suke wa annabi bi kada kulli amma Allah cikin ikon shi sai kawai mutanen Madina sai suka je abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai suka ce ai su wannan ba wata shawara ma kai ka bi mu na mu tafi gari yanzu Allah yake ba umarce ni ba tukun amma ku je ku gyara guri aka haɗa su da sahabbai irin su Mus'ab ibn Umar suka tafi aka fara yin addinin Mus'ab shine limamin juma'a na farko a duniya jama'a ya buɗe masallacin juma'an farko sai ya fara limancin sallar juma'a a Quba aka je aka ci gaba da karantar da addinin musulunci shi yasa yana daga cikin sunnar malamai ku rinka yin wa'azi a lokacin aikin hajji da umara malami an biya maka hajji an biya maka umara zuwa za ka kashe lasifika ta masu fiya-fiya ka je ka tara wannan kana ka yi da hausa ka yi da inyamuranci ka yi da yarabanci ka yi da faransanci ka yi da turanci duk yaran da ka iya ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci kar ka ji tsoron gwamnatin saudiya in ta kama ka ka je ka yi jawabi ka ce mu wa'azi muke yi ku kira wanda yake jin larabci ya fassara abin da muke faɗi kar ka ji tsoro amma sai ka je ka samu malami ya tafi lungu ya yi lukututu me kake yi ka tashi ka karantar da mutane a ka'aba ka karantar da su a masallaci annabi ka yi wa'azi kar ka ji tsoron kowa ba in ma an kama ka ka je ka yi jawabi ka daina jin tsoro mara gaskiya me yaɗa bid'a ko yake jin tsoro jama'a ku ce la su fika ku rinka at-tawiyya fil hajji ku je ku samu alhazai suna zaune suna hira sai ku je ko hadisi ɗaya ko aya ɗaya ku yi musu sharhi sai ku wuce ku je rumfan mutanen kaza mutanen gari ka ku ta yawo kuna wa'azi ku buga takardu da hausa da yarabanci da inyamuranci da duk yaren duniya ku je kuna yaɗawa in gwamnatin saudiya ta kama ku ku ce a duba abin da muke yaɗa mana mun ga abin muke yaɗa amma sai tsoro kake ji ya da a ce yana can an kama shi ba falala ba ce ma a kama ka a maka kai falala ce ma a kama ka a maka kana wa'azi an kama ka a maka ba ka shiga tarihi ba kana ka zama babban malami jama'a mun fahimci wannan da ke ko Allah ya shirya da mu saboda haka ga shi Allah madaukakin sarki ya yabe yake wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wanda biyu ya gudu hijira ya tafi gare su suna son su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu in suka dauki abu suka baki sai su cire rai daga abin ba su da sauran bukata kuma ba za su sake wayoyin abin ba wa yi usuru na ala an kusihim walau kana bihim khasasa abu ko da na su ne na musamman tuwon gidansu sai ɗauka ya baka yace ka je ka ci ba ya bukata Allah yake wa man yuqa sihha nafsihi wanda duk aka yi miki maganin bakan rowa da ke cikin ransu ma'ana duk ɗan adam yana da bakan rowa to duk wanda Allah ya taimake shi ya kashe mai bakan rowa فأولئك هم المفلحون إن ودن المتان ذا سامو الجنة yanzu waɗannan ansar an gama da su to duk wanda zai zo bayan waɗannan ba muhajiri bane ba ansar bane yalla yake wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su kuma fa yaquluna rabbana suna cewa ya ubangijin mu ighfir lana kai mana gafara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ɗan uwanmu da suka rigaye mu da imani suwa kenan al-ansar wal muhajirun alamar mutumin kirki shine ya wa mutanen makka da madina din nan al-ansar wal muhajirun addu'a shine sai ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya tsiyayyar mu'mine a cikin zukatanmu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai ne tausasawa mu Allah kai ne tausayi ne wato Allah ka ji tausayin mu karka sa mu tsiyayyar mu'minai ma'ana duk mutumin da Allah ya sa musu kin sahabbai to Allah ya nufi ya wulakanta shi kuma Allah bai ji tausayin shi ba don haka Allah ka tausasa mana kai mana rahama dan mu dan kwatar da zukatan mu ya bayan Allah nan addu'a wannan aya ta zo ne bayan ayar da ke magana a kan rabon sauki dukiya da aka samu wajen yaki sai imamu maliku yake duk mutumin da ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in an je yaki ba za a ba shi ganima ba ba zai ci sauki ba saboda ayar ta zo ne za ka yabe shi ta yadda da shi kenan to amma ba ka yadda da shi ba don menene za ka ci albarkacin abin da suka kawo ina fata an gane sai kai je ka ci albarkacin su abdullahi ibn saba al-yahudi wannan kabiya ce wadda za mu tattauna ta wani lokacin an samu munasaba don yan shi'a saboda ɓarnar da abdullahi ibn saba al-yahudi ya yi da suka tashi suka ce ƙarya ne ma ba wani abdullahi ibn saba al-yahudi amma shekara ɗari takwas fi rijalul kafi ya tabbata a cikin littafin ya ce akwai abdullahi ɗan saba ya ce nasu ne mutum ne ne saboda ɓarnar abdullahi ibn saba ta kai ɓarna kuma shi ɓangaren su ne sai suka ce ma wai ba a ma taɓa yin shi ba ƙarya ce kawai aka ƙirƙira. Sai fa dole su yi karatu ahalin sunna. duk wata magana ku sanya za ku ku gano ne gaskiya a kai saboda ahli sunna ne kaɗai suke iya adalci duk sanda aka samu matsala amma duk mutumin da ba ahli sunna ba sai ka same shi da son zuciya yaya zai iya gaggara abu ya gyara bangaren ya lalata wancan amma ahli sunna zai fito da gaskiya yadda take to wannan qur'ani kenan jama'a kuma kaɗan ma kenan daga cikin qur'ani mun komo hadisi sai ka ji ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin imran dan husaini inza Allah yake khairu ummati qarni almasi alhirin al'umma ta shine zamani na akwai khairun nasu qarni amma khairul quruni qarni hadisin bai zo da wannan lafazin da ke yasa jiya kuka ji neman magana gyara khairul quruni qarni haka wasu na karanta hadisin wannan riwaya ce da ma'ana وكرمت الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة كما كبس ده حديث حديث بيزيد هكذا كودو ده خير أمتي قرني مفي الهير الأمة في نظامنا كو خير الناس مفي الهير متعني قرني ثم الذين يلونهم سألنا سيئا بسكبيو باينسي ثم الذين يلونهم سيئا بسكبيو باينسي قال إمران إمران من روايته فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة bayan karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karni biyu ya faɗa kamar yadda muka ji dinnan ko kuwa karni uku ya zama karni hudu kenan hadda na ji na yi bayanai biyu insha Allah sai ke summa inna ba'dakum qauman to amma kuma bayan ku za a samu wasu irin mutane yashhaduna zai suna ba da shaida wala yashhaduna ba a nemi shaida su ba kai su su bayar don samu wani abin duniya ويكونون سرنق حائنت الأمة ولا يؤتمنون باسد أمانة وينظرون باسرنق إن القوري دباكيته ولا يكون كما باسا تكايا ويظهر فيه مستمع السمنة كيف بأينه قبا كيئا كما بينا أكيدين سبو بسيط حرام باسد جسيا دوة قيمة قيمة دوة كيا كيا دو إن دباء وتحقاك وان هبا بس wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi حديث نبي جماعة ده صحابي أبو سعيد الخدري قال يتي بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء لكن فهمت ايش بقى عن خالد عبد الرحمن فسبه خالد في خالد يزا جيشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء الله يتي لا تسبوا أصحابي كرك سكي كزاجا من فهبينا فإن أحدكم domin ɗaya daga cikinku lau an saka misla uhudin zahaba ba zai ɗauki kuɗin da suka kai daidai da girman uhudu zinari gold da ya kai girman dutsen uhud dutsen uhud wani dutse ne da ya mamaye arewacin madina gaba ɗaya to da za ka ɗauki gold zinari da ya kai girman wannan dutse ka bayar sadaka ma adraka muddu a hadidin bai kai darajar mudu ɗaya da sahabin annabi ya ɗauka ya bayar ba wala nasifa bai kai ma rabi ba mudu na dabino na sahabi ya fi gwal ɗinka da za ka ɗauka ka bayar sadaka wannan hadisi yana cikin sahihu muslim to wannan kenan jama'a bayan wannan sai ga kuma tabi'ai ɗan sahabbai su kuma me suka ce game da kansu daga ainihin abdullahi ɗan mughaffal al-muzani radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har wannan ma sahabi ne ya faɗi hadisi ne marfu'i yake manzon Allah ya ce Allah Allah fi ashabi don Allah don Allah ina roƙon ku game da sahabbaina Allah Allah fi ashabi sai sake cewa ina roƙon ku don Allah don Allah ku min arziki game da sahabbaina la tattakhiduhum gharaba ba a bikar ku mai da su su zama karan bara bayana abinda ba haike ke kira da karan bara in ana harbi sai a ce ga wata lamba nan ake so ka kata to target kenan wannan karan bara to kar kowa kar ku mai da sahabbai nan za ku rinka hara kowa ya ko kashi ya zuba musu kowa ya ɗibo a shirya annabi yake karki haka amma fa sai da annabi yake dan Allah sai sake cewa dan Allah sai sake cewa dan Allah sai sake cewa dan Allah ko hudu manzo Allah yana roƙon arzikin da yake roƙo ne musu game da sahabbai kenan kamar yadda manzo Allah ya roƙo mu arziki game da ahlul baiti yace la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba duk aikin nan da ne muku duk alherin da na kawo muku manzo Allah yake so nake ku sai dangi na dan daki na halaye na to nan kuma manzo Allah yake arzikin da nake so ku yi mini dan Allah kar ku gaji sahabbai na sai ce faman ahabbahu wanda duk ke son sahabbai fa bi hubbi ahabbahu to ya so su saboda yana so na wa man abghadahum fa bi ghadabi abghadahum wanda duk yake kin su ya ki su saboda ni yake ki ƙiyayyar sahabbai alama ce ta ƙiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙiyayyar sahabbai alama ce ta ƙiyayyar ƙiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam don haka wa man azahum wanda duk ya cutar da sahabbai faqad azani hakika ya cutar da ni don Allah wanda duk yake Aisha matar Annabi ta yi zina ya cutar da Aisha ko bai cutar da ita ba ta cutar da ita Qur'ani ya ce mana munafikai ne suka zargi Aisha sai kai kuma yanzu ka ce kai kuma tsabar imanin ka ne na yi sa kawai da aisha na zinaciya ce yanzu don allah in ka ce duk giya duk zina duk kisan kai da aka alhaki na kan abubakar da umar ka cuta abubakar da umar ko baka cutar da shi ba ka cutar da shi to yake duk wanda ya cuce shi ya cutar da ni wa man azami wanda ka yi cutar da ni faqad azallaha to ya cuci allah wa man azallaha wanda ya cuci allah fayusuku an yi a kudahu Allah yana dab da ya kama su za su haɗu daidai don haka zagi wanda ka fi cikin sahabbai fa inna rabbaka da bilmirsa za ka haɗu da Allah a daidai an mai da kai tumatiri da tattasai da atarugu da magi ka fi zabo ka fito kana zagin sahabbai ana ɗaukan hotonka a aika a turo kuɗi kai kuma kana nan kana jifa me kake yi wahalhalu kake kai kana cin abinci shi wanda yake can ɗaki ya sa jiki yana kallon talabijin yana karanta jaridu da mujalla shi duk ba wannan wahalar da kake wajen neman abinci in an je zagin sahabban shi da zai fito ba amma dai zai aika da kyamara sai a je a ɗauko hotonka in aka aika sai a aiko da kuɗi a siyo tumatiri da tattasai da atarugu yasa duk wanda ya tafiya bayan shekara biyar sai ce ya gaji ya tafiyar zagi kai jama'a kai ta iya wa bayan Allah zagi da kaina da ka taɓa ganin shi ba kawai dai abin da aka ce abin da muke so da ku in kun fita ku ta cewa Allah ya tsine wa umayyawa Allah ya tsine wa umayyawa suwaye banu umayya san da ka buɗe baki ta ce Allah ya tsine wa banu umayya sayyidina Usman ne na farko da zai fara shiga yanzu in ka zo nan majalisar mai martaba sarkin zazzau ka buɗe baki kace Allah ya tsine bari bari Allah ya tsine bari bari to sarkin zazzau Jafar ya shiga shi zai fara shiga a wannan gida a yanzu kana cewa annan kofar mai martaba sarkin zazzau kace Allah ya tsine ya katsinawa to da sarkin zazzau ne yanzu kace amma sai kace a kai katsinawa kake tsinewa kai za a fahimce ka to yake mutum ce a shi bai zagi usman ba ya ce Allah ya tsine wa umayyawa jama'a ku ji fa to ka zaga da yawa za ka haɗu da Allah daidai wannan hadisi ne sahihi wanda ainihin wato al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka fitar da shi وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عبد الله بن عباس يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم yake kake zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala muqamu ahadihim sa'atan daraja ɗaya daga cikin su wanda ya samu ta sa'a guda ya'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin da ɗaya daga cikin su ya samu saboda ya rayu da annabi na awa ɗaya rak khairun min amali ahadikum arba'ina sana ya fi aikin da za ku shekara arba'in ku ne wannan fa da tabi'ai na yake ba kai ba wanda kai har yanzu ma ba a san ina ba ku kai yaya man aka je tashin kiyama a wani wuri kai wannan da tabi'ai aka wanda hadisin imranu ma ya yi isharar yake daraja zama da annabi na awa ɗaya ya ci kai da kai shekara arba'in kana zikiri ko kana sallah ko kana azumi wa fi riwayati waqi'in khairun min ibadati ahadikum umrahu riwayar waqi'u ma shi take aina ya fi alheri zaman da sahabi ya na sa'a guda da manzon Allah ya fi alheri fiye da rayuwarka da kai gaba daya kana ibada an jabirin annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qala jabir yake manzon Allah yake لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة wanda duk yau manzon Allah mu baya a ƙarƙashin wannan bishiya to ba zai shiga wuta ba ba zai shiga wuta ba ma'ana ya shiga wuta ma wai a ce a mai azaba wata ran a cire shi ba zai shiga wuta ba wannan ya hai in dai yau manzon Allah mu baya to duk su Abubakar da Umar da Usman suna yi duk su Aisha da Hafsa suna yi wannan hadisi ne sahihi al-Imam Muslim ya ruwaito shi kasancewar lokaci ya taho jama'a wannan matsala tana da muhimmanci kuma wannan shine kasar na goma sha bakwai muna son karatun nan ya kai kasar goma sha takwas gobe za mu zo mu karasa karatun wannan